mun zo karatunmu na kitabu shifa ta imamu alƙadi iya Allah ya ƙara masa rahama a cikin wannan rana kenan ta alhamis wato takwas kenan ga watan ramadana a shekarar hijirar ma'aiki sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallama dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da hudu inda muke dai ci wannan ismi na biyu a babi na biyu muna cikin fasal da yake tafi alamati mahabbaci sallallahu alaihi wasallam fasali na alamomin da suke nuna akwai soyayyar annabi sallallahu alaihi wasallam tare da mutum to shine a zamu tashi min alamati alamati mahabbatin nabi sallallahu alaihi wasallam kasaratu zikrihi lahu to yana daga alamomin soyayyar annabi sallallahu alaihi wasallama yawaita ambatansa ga annabin ya zama na mutum aji shi yana yawan ambatan manzon Allah yana daga cikin alamomin muhabbar annabi yasa akwai mamaki kwarai da naji wani dan uwa babba daga cikin kuma shugabanni yana cewa wai yawan da ka kwana kana yaban annabi ko kuma kwana kana salati ga manzon Allah baya nuna soyayyarka da annabi kuma gashi babba ne dan uwa ne babba in girma a cikin kuma yana da'awar wannan hanyar amma ya ce wai yawan salatin ka ga manzon Allah da ka kwana kana yaban annabi baya nuna soyayyar ka ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kunne na ji shi yana faɗi to ga kuma alƙali iyal Allah ya ƙara masa yadda yana cewa yana daga alamar soyayyar manzon Allah yawaita ambatansa gare shi ka gani yawaita ambatan annabi abin da kake so shi kake wanda baya san abu ya dinga ambatan to ka gani faman ahabba shay'an akasara zikrahu wanda bi yake kaunar abu to zaka ji yana yawan ambatan sa dan shine a cikin zuciyarsa na'am wa minha tasarrufu shauqihi ila lika hakan nan yana daga alamar soyayyar annabi tsananin begen mutum zuwa gamuwa da shi fa kullu habibin ka gani dukkan masoyi to mai son gamuwa ne da da masoyinsa shi yasa wato mu'mini za ka ga masu yawan son zuwa madina ne masu yawan son zuwa madina ne yana daga cikin abin da aka fassara hadisi manzo Allah sahihi da yake cewa innal imana la ya'zaru ila al-madinati kama ta'zaru al-hayyatu ila juhuriha wato shi imani zai tattaro ya dinga dawowa cikin madina kamar yanda wato macijiya take jawo jikinta ta shige cikin ramunta to sai suka ce zukatan mumine ne na'am eh zukatan mumine ne da suke kunshe da imanin to su ne suke tattarwa da'iman suna madina za ka gani hassawa suke wai suna roƙon manzon Allah ya lamince musu madina ko na'am nace kuna faɗa ku ce madina me ma ku cewa eh wai madina eh annabi yawa eh wai suna neman lamunin annabi zuwa madina to ka gani shine ba wai liqa'ihi din na mutuwar ba to wasu mutuwar ma san ta suke saboda a cikin ta cikakken gamuwa da annabi yake ka gani kullu habibin yuhibbu lika eh kwarai kwarai da son gamu da masoyinsa wa fi hadith al-ash'ari a cikin hadisin mutanen yaman ash'ariyawa yan uwan abu musa al-ash'ari kenan yayin da suka nufato madina annahu kanu yartafizuna sun zamo suna yin wake-wake kadanna al-ahibba muhammadan wa sahaba suna gobe za mu haɗu da masoya muhammadu da sahabbansa aikin kenan suna ta wake-wake dai buri kawai suke su ji su a madina Mm.
wata kaddama qawlu bilalin zancen bila ya gabata wa mithluhu kana ammarun qabla ko qatlihi da ya zo yana jinya yana gargara ina matarsa suna Na'am.
wahu zanahu ni ko shi ko yana wada rabahu gadan ayyuka ba muhammadin wa sahaba ko na'am to ka gani haka nan irinsa kuma zancen ammaru dan yasir da ga- gabanin a kashe shi wa ma zaka ko وما ذكرناه في قصة خالد بن معدان da abin da muka ambata cikin kissa Khalid bin Ma'dana da yasa take faɗa in yazo kwanciyar bacci din Na'am.
ya dinga zancen annabi kenan da sahabbai har bacci ya kwashe shi نعم ومن علاماته ما كثرة ذكره to yana daga kuma تعظيمه له.
alamun da soyayya manzo Allah tare da yawan ambatan a same shi kuma ta'azimu hulan ya a cikin ambatan ka same shi da girman manzon Allah نعم to da yawa inda inda madihai suka faɗi kenan نعم
inda madihai suka faɗi kenan yanzu duk wanda ya zo idan ka lura wanda suka goge da ishiniya in suna rera ta za ga a cikin rera suna ta wasa suna jefa wa juna wasanni hakan nan a cikin rera ta har ana shigo da wasu abubuwa a ciki ko makarantar da la'ilin haidati za ka ji suna shigo da wasa a cikin jan karatun da la'ilin an gane to yana daga cikin illa a cikin shi kuma wato su koma da han masu yawan ambatan Na'am.
sai ka ji ambato ne ana san abu amma kuma babu ta'azimi da tauƙiri shi kuma manzon Allah soyayyarsa wato soyayya ce wacce take kunshe da ta'azimi ban girma da jin nauyi abu ne kana sansa kuma kana jin ji ai akwai wani abin da sansa kake amma ba jin girman sa kake ba ko ba haka ba ai abu iri iri ne Mhm. to to shine shine shine shine uh, abin nan ka gani na'am wannan iruhu inda zikirihi da kuma jin nauyin sa yayin ambatansa yawa gogayya da abu yakan sa ka ga alfarmar abin kuma wani sai kuma ga ta faɗi na'am yanzu ga ɗalibin alaran momi za ka zan saboda aiko an nuna mu faɗa an shehi aiki fagen ku ne duk inda muka bugo kan san kaɗa miki yawa kuma in dai abin yawo kan mutum to sai dai haƙuri alaran momi za ka ga ta'azimin kitabullah yana da ƙaranci a gurin suna san littafin Allah na'am amma ta'azimin yana da ƙaranci a gurin su akwai wani abu da suke wai shi harji wannan harjin wasa ne kawai na'am eh, wani abu da za su suna ana ta jero wasu abubuwa wai kaza kaza kaza kaza wanta kenan mai jan kaza waye ka wannan wasa ne Hmm.
eh, babu ainihin abin da ake nema na jin nauyin alkur'anin da ban girma gare shi babu shi a zuciya duk wannan wasa kawai yake yi ko kwa ganin su masu harbi a dinga jerowa mutum yana wani abin nan har za ka ga duk sanda ake wannan abin wa'anda suke zaune cikin nishaɗi suke ana dariya shi ku alkur'ani haiba ce da shi kwarjini da shi nazala bi huzuni ya sauka ne a cikin huzuni shi qur'ani ba da wasa ba ma huwa bil hazan na'am gabaki dai ba abun wasa ko dariya a cikin harkar qur'ani to amma ga ga yana ga ana rama yana zubo karatu ana jera harji ai wannan jan zawaidi kenan harjin jan zawaidi daga wani ne wanta kenan zauren biwa ce ce wannan wasa ne kawai ya zama ɗan- ka- ka zama kamar wani dan kama kuma ga qur'ani a gaban ka to ba a shi qur'ani ka- ana da sansa ake so da kuma jin girmansa a zuciya an gane to shi ne shi ne magana za ka ganshi da- za ka gansu suna baiwa har izu fuffukan suke baiwa wani suna ko kuma a dinga wa mutum shakiyanci da sunan izu a ce wai tilka kenan ko wane ne da sauran duk wannan abun wasa ne bai kamata ba Mhm. to ka gani na wa izharul khushu'i wal intisar da bayyana da hushu'i kankan da kai da karyewar zuciya ma'a sama'i ismihi tare tare da jin sunan annabi sallallahu alaihi wasallam ala ishaqu tibibi ita haƙun tujibi ya ce kana ashabun nabi sallallahu alaihi sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam wasallam sun zamo a bayan la annabi yadkurunahu illa ba sa khashu'u ambatan manzo Allah sai sun kankan da kansu wa qasha'arrat juluduhum hakan nan sai fatinsu sun tattakura haka wa nan bakau eh ba sa ambatan annabi cikin nishadi Hmm.
wa ba kau sai kaga suna kuka
wa kadhalika kathirun min haka at-tabi'in yawa yawa daga tabi'ai suke minhum man yaf'alu dhalika mahabbatan lahu daga cikin su akwai wanda yake aikata wannan saboda san annabi Wa soyayya ce shauqan take ilayhi.
zanta haka da bigan annabi wa minhum man yaf'alu ta hayyuban wa wata kira akwai wanda tawqiran suke aikata hakan nan saboda kwarjinin da suke jina annabi da jin nauyinsa kuma na'am ka gani wayannan saboda soyayya wayannan kuma jin nauyi kowanne yayi Mhm.
wa minha mahabbatu liman ahabba an-nabiy sallallahu yana alaihi daga wasallam alamar mutum masoyin manzon Allah ne kaga yana son masoya annabi Na'am.
sallallahu alaihi wasallama in dai mutum yana son annabi aka ce ga wani masoyin manzon Allah ne to ba sa lura ka ce to a dariƙa me yake dariƙa ku annabi fa aka ce annabi ai ya fi karfin wata dariƙa ku na'am
ko ba haka ba to ana zancen manzo Allah kuma kan kuma wani zance wani dariƙa ku in aka ce maso yanzu ne sa kuka gashi wasu zuwa Ismail al-Nabhani muka yi fana'i da shi muke karanta da littafansa muke karanta su saboda mun tabbatar da masoyin manzo Allah ya samu sirrin sosai na san annabi amma ba ba ba irin abin nan din mu ɗaya ba ba hanyar mu ɗaya ba mazhabin mu ɗaya ba ba dariƙan mu ɗaya ba to ba wani zance wani dariƙa an an ce soyayyar manzon Allah to magana ta ƙare annabi ya shafe komai kuma in ka ga mutum ya ce shi masoyin manzon Allah ne amma shi baya son shehuwa ne to shehuwa ne me yana shi kuma ga shehuwa ne nan masoyin manzon Allah ne ba abin da ya shura da shi sai san annabi kai kuma an je an liƙa maka wata ƙungiyanci ka ce baka son sa ƙarya kake san annabin naka akwai algushi a ciki ba shakka duk masoyin manzon Allah zai so ga masoyin annabi a ka'ida masoyin annabi ko gani yayi mutum yana sallah sai ji yana sallah saboda ai bai yi sallah ba sai dai ya sallama wa annabi shi yasa yake sallah ba kai ma'aiki ba ce to sallah kawai ta isa sai mutum ya kaji kana san in san manzo Allah ya ratsa mutum a gani aka ce musulmi sai kaji kawai kai kana kana kaunarsa balantana ya ce masoyin annabi wai saboda ba hanyar ku ɗaya ba ko ba ɗariƙa ku ɗaya ba ko ba mazhaba ku ɗaya ba ai su ka san kaza kaza kaza kaza ai na ai manzo Allah ya shafa wannan kuma to wa man huwa bi sababihi min ali baitihi da duk wanda yake cikin danganansa na daga misali ahalin gidansa wa sahabatihi da min sahabbansa na daga al-muhajirin muhajirai da lansarawa ka gani dole ne duk wanda yake da wani dangane da manzon Allah yanzu misali ahlul baiti kaga wannan gangar jikin annabi ahalin gidan annabi saboda haka in dai kai masoyin annabi ne wajibi a kan kai zarra wajen son su hakan nan kuma waɗanda Allah ya zaba masa mataimakansa sahabbansa in dai kai masoyin annabi ne ba makareci bane to za a same ka su ma kana son su wannan ba makawa ba yanda za ka yi ka raba waɗannan biyan ka yage su daga jikin manzo Allah saboda Allah ne ya miƙa su a jikin annabi wayannan jikinsa ne wayannan kuma mataimakansa ne kai ka ce kamar rigarsa ne su sahabbai to haka suke na'am wa adawatu man adahu da kuma gaba duk mai gaba da su kai gaba da shi in ka ga mutum mai kin masoya annabi ka ƙi shi shi ma kai kare shi kai gaba da shi ka ji ba ka san sa wa Mhm.
bughdu man abghadahum da kuma kiyayya da duk wanda yake kin su wa sabbahum da duk wanda yake zagin su ka dinga jin kin sa a zuciyarka amma mutum kai kana soyayyar abu kuma kana zama da mai zagin sa a ƙarya kake ba san kake ba yake a to ai ba komai kowa abu duk ɗaya ne kowa ya addinin sa kawai kai ina malam kaka yadda eh, kaka yadda wanda duk ka ganshi yana bin irin hanyoyin nan na cewar su ba sa jin girman manzon Allah suna ganin annabi kamar kowa wallahi ka daina zama da su ba kai ba su Mm. sai kai ku dinga haɗa numfashi su jefa ma wannan zafin nasu na ciya Allah ya rabu Allah ya kiyaye shi mu. gani Zaman wanda ka ahabba dinga zama sunan adali ahabba manya.
mai jin girman annabi mai jin nauyin annabi ka gane kaga ce wai kai dan ba ruwan mu ne duk wanda kuma waye duk ɗaya ne kaza kaza kowa addinin sa da ra'ayin sa kai kai wannan bai ba wallahi na'am ai masoyi kai shi ɗaya ne A- amma kana suna kuma kana zaune daidai da maƙiƙina wanda baya ji na baya jin nauyina ballantana manzon Allah fa ina ka gani faman ahabba shay'an wanda ahabba man duk ya so yuhibbu.
abu zai so duk abin da abin yake so
wa qad qala sallallahu alaihi wasallam Bil la Hassan hasani wal wal husayn to manzo Allah ya faɗa cikin haƙƙin jikokinsa guda biyu sune Hassan da Husaini na'am allahumma inni uhibbuhuma yace Allah ina son su fa ahibbahuma Allah ka so su ga sunan da Hassan da Husaini Allah ina son su ka so su wa fi riwayatin fil hasani ya a wata riwaya a cikin sayyidina Al-Hassan jika manzo Allah اللهم إني أحبه manzo Allah yace Allah ina son Hassan وأحب من Allah ka يحبه so duk mai kaunarsa
وقال man ahabbahu ma faqad ahabbani wanda duk ya so su ni ya so yan biyun nan ba نعم to ومن أحبني فقد أحب الله wanda ji ya so ni kuma ya so Allah ne ومن أبغضهما wanda ya ƙi su faƙar abgada ni to ni ya ƙi ومن أبغضني فقد wanda أبغض kuma ji ya الله ƙi ni faƙar abgada Allah shi kuma ya ƙi Allah ne shi yasa ka gani huma huma huma ake faɗa na Na'am.
Hassan da Husaini Na'am.
shi yasa muka ƙi yadda da soyayyar wa'annan rawafilawa ba za mu ba hanyar su ba masu kullum sai dai ka ji Husaini a bakin su ba Hassan Husaini dai Husaini dai Husaini dai Husaini ka nemi Hassan ka rasa su kuma haka suke kai ɗaya a gurin annabi to wai me ya jefar da shi wancan ɗin ne kai ba ka tunani a kai ai ya kamata ka yi tunani ka ga cewa wannan soyayya akwai albushi a cikin in dai ta gaske ce ka ce wa ya Hussein sai ka ce wa ya Hassan ka haɗa su su biyu to shine ka abu soyayya ta zauna cif kenan soyayyar ta annabi ce نعم amma in ka ware wani a cikin gidansa ka ware wani layi su kake yi a akwai matsala ka ce Husaini kana son sa Zainul Abidina ɗansa kana son sa Muhammadul Baqiru ɗansa kana son sa Jafaru Sadiqu ɗansa kana son sa Musa al- haka haka haka haka ka tafi duk a cikin gidan Sayyidina Husaini to sai mu ce to wai ina gidan Hassan ne duk inda waɗannan suka kai shi ma yana da yayan da sun kai yanda wannan yake da Zainul Abidi da shi kuma wannan yana da Hassan Musanna yanda wannan yake da Muhammadu Baqi wannan yana da Abdullahi Kamilu yanda wannan yake da Jafaru Sadiq wannan yana da shi kuma Nassu Zakiya yanda kowane gida ka shiga kad kallafihim alfu alfi imami eh ai shugaba miliyan ɗaya yayi kaɗan a gidan annabi miliyan guda ba a kaddan laman ya hasul imamata fi sunai ashir eh wanda di ya tsuke imama da sirri da khilafa a cikin mutum goma sha biyu a gidan ma'aiki wannan ya ya bar hanya ba shi da wata hujja ba shi da wani dalili in yana da ita ya kawo ta yana da ita ya kawo ta hatu burhanakum in kuntum sadiqina malam idan wannan wannan ya ya kamata mutum ya san abin da yake to wa qala haka dai yace Allah Allah fi ashabi ka shaidun ku ka shaidun ku ku kiyaye Allah ku kiyaye Allah cikin lamarin sahabbaina la tattakizu zaraban ba ba'di ka kurke su karan bara a bayana man ahabbahum wanda ji ya kaunace su fi ahabbahum dan so na ya so su man wanda ya abdallahu ki su qabihu fi dan ina ya abdallahu ki su wa man wanda ya azahu cutar da su Wani azali.
ya cuce ni wa man azani wanda ya cuce faqad ni, aza Allah ya cuci Allah ne tabaraka wa ta'ala wa man azan wanda ya cutar da Allah to daf ko yake da ya damkar eh ya kusa kama shi cuta ta je kan Allah to ba ya kusa kama mutum ya kusa kama bawa kuwa to saboda haka a kiyaye sahabban annabi kiyaye sahabban annabi wanda in ka ce sun yi laifi to ubangiji kuma ya ce laqad taballahu alan nabiyyi wal muhajirina wal ansari allazina tabawu fi sa'ati usratuhu ya ce ya tuba gare su to sai ya kai har yanzu baka yafe ba to Allah ya an ji sun yi laifin to Allah ya ce ya yafe musu sai kuma ya za ka yi bayan ya yafe musu ma kuma ya ce laqad radiyallahu anil mu'minina iz yubayyi'unaka tahta shajarati Allah ya ce ya yarda da su ko ya saukar da wata ayar ya ce yanzu ya yi nusahar wannan tuban ya saukar da wata ayar ya ce yanzu ya shafe wannan yadda in ban da rigima kai dan tsikanka ka yi kokari ka tsamar da kanka daga halaka daga masifa ka ci to za ka fada kan safotu halin lahi zababbin halitta Allah wa'anda haka kawai Allah ya tarkata taron ha'ina ya hada su da annabi haka zai yi ba abinda kowa nan yake so ya je kusa da manzo Allah shi kuma sai a tara masa tarkacen maha'inta wa'annan fa mutanen fa abinda fa zai iya cewa fa kenan da zancen su shi yasa kullum za ka gani zancen su sai ka ji zancen ahalul baiti ahalul baitin kuma gida ɗaya gida ɗaya yawa amma ba yanda za a yi ka ji su- su ci- su yi wa sahabbai jinjina ba za su yi ba to me yasa shi Allah ya yi musu jinjina a gurare daban-daban haka wasu kuma munafukai su kuma da'iman za ka ji su da zancen sahabbai sahabatu sahabatu ibn mas'ud Khalid bin al-Walid Anas bin Malik ba ran da za ka ji sunan ma sayyidatu nisa'il alamin a bakin sayyida Fatima ba za ka ji ba an gane ki to su ma suna nan ballanta ba ka ji sunan gingima gingiman ahalin gidan annabi su kuma suna nan layin su daban duk kun san su kowanne wannan ya bi wancan layin wannan ya bi wancan layin to mu dai Allah ya sa ba ma daya yawa mai gidanmu mai gidanmu abin da yace mana arani uhibbul qurba wa sahaba jumlatan wa ala wa ansara li hubbil muzammil dukkan su ina son saboda son muzammil annabi to kaji abin da ake kenan to وقال في فاطمة رضي ya الله faɗa a عنها cikin sha'anin sai da tana Fatima sai da da sai da alami na kenan إنها بدعة مني ya ce ita tsokar jikina ce kaji inda ta shafa kowa Na'am.
don komai girman ka baka kai filin gashin annabi ba to ita wannan tsoka ce to يغضبني ما أغضبها abinda da yake taba mata rai yana taba min وقال لعائشة في yace أسامة ya- بن زيد yace da sai da Aisha a cikin sha'anin Usamatu dan Zaidi أحبي fai ni فإني muhimmu أحبه ki so Usamatu dan ni ma ina son sa Usamatu dan kuma na ga muku baki ne sidif irin mu dan wajen Zaidu ne bawa ne na Annabi sallallahu alaihi wasallam amma Allah yana ya samu Allah yana kausa eh eh, to وقال yace dai ayatul ayatul imani alamar imani san mutan madina wa ayatul nifaqi alamar nifaka kin su wa fi hadisi bin umara a cikin hadisin abdullahi bin umar man ahabba al-arab wanda bi ya so laraba yuji ahabbahum ya so ni ne ya so ya so su ne saboda sona wa man abghadahum wanda bi ya ki su wabi bi abghadahum to ya ki su ne dan ya ki su ne dan kira ba a taba larabawa saboda da kabila annabi ce sallallahu alaihi wasallam shi yasa yace arani uhibbul urba na'am wajibi duk cikakken masoyin annabi ya zama duk kabilar duniya ba wanda yake so kamar larabawa sannan kuma babu yaren da yake so kamar larabci sannan babu ƙasar da yake so kamar ƙasar larabawa hususan maka da madina na'am كذلك من هبيه هبي لطيبته وأم القرى البدعاء على كل منزل إيه saboda san annabi ya zama duk duniya ba inda nake so kamar maka da madina duk duniya to kaji kaji masoyi kenan na'am Uhum.
fa bil a haqiqati hakika man ahabba shay'an Wanda duk ya so ahabba abu.
kullu shay'in zai yuhibbuhu so duk abin da abin nan yake so na'am Uhum.
wa hadhihi siratu wannan salaf ita ce tadar magabata atati mubahati hatta da abubuwa na halaliya abu na halal haka nan ce manzo Allah yana son irin tufafi kaza sai su ji suna son sa yana son abinci kaza sai su ji suna son sa wa shahawati an-nafs da ma marmari irin na rai wa qad qala anas kaga Anas dan Maliki yace hina la anna yayin da ga Annabi sallallahu alaihi wasallama yana bibiyar wato gurji din nan yana hawa ne da kasafi a gefen akushi yana bibiya yana tsintsinta yana ci na'am fa ma ziltu uhibbu yace ad-duba'a ban wuce ba ina son gurjin nan tun daga wannan rana wa hadha al-hasan bin ali irin kukumba din nan an gane ta ko wato wannan hasan ne gashi nan dan ali sayyidina al-hasan ji wa kamar abdullah ibn abbas da abdullahi ibn abbas wa ibn da abdullahi ja'far ibn ja'far atau salma suka zo wa salma baiwa ce ta ma'aiki wa sa'aluha an suka tambaye ta ce musu ta'aman abinci daga irin abin da ya kasance yu'jibu ma kana yuhibbu rasulullahi rasulullahi sallallahu irin alaihi wasallam abincin da yake kawatar da annabi hatta da irin abincin da yake so مم. وكان ابن عمر يلبس آل السلسية To hakan nan wato ko, ah, ah, Ib- Abdullahi bin Umar ya kasance yana sa takalmi faɗi wanda yake jemamme wanda an jeme shi an cire gashi daga jikinsa shine sirtiya.
نعم ويسبق بالسفرة Haka nan yana rinin kaya duk sufurati da launin fatsi.
هجر النبي صلى Ni الله ya عليه ga Annabi وسلم sallallahu alaihi wasallam يفعل الله yana ذلك.
yin haka.
ومنها Guduman أبغض الله ورسوله haka nan kin duk wanda yake Allah yake ma'aikin Allah.
نعم، ومعاناة من آداه Da kuma gaba da duk wanda ya gaba da shi.
ومجانبة wani من halafin خالف da سنته kuma nisanta wanda duk ya saba wa sunar annabi وابتدأ في ya دينه ƙaƙi ya ƙagi bid'a a cikin addinin Allah واستسأله كل أمر يخالف.
يخالف شريعته da kuma jin nauyin duk wani lamari da ya saba shari'a ka ji abin yayi ma nauyi ba za ka iya shigarsa ba yana daga alama na soyayyar annabi قال الله la تعالى tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir يوادون من هاجر bayan da za a yi ka samu mutane da suka ba da gaskiya da Allah da ranar lahira muminai kenan kuma suna soyayya da wanda yake mai gaba da Allah da manzo Allah ba zai yiwu ba Mhm.
وهؤلاء أصحابه صلى الله ga عليه wayannan fa قتلوا sahabbansa ne fa sallallahu alaihi أتباعهم wasallam kana gani suka dinga kashe masoyansu وقاتلوا suka آباءهم dinga yaƙar iyayensu da ƴaƴansu wa abuna ahum kenan fi marzati a cikin neman yardar annabi eh mutum ya fito na fito da ubansa mahaifi ya fito na fito da ɗansa na cikinsa duka haka sahabbai suka dinga yi ka gani وقال له عبد الله بن عبد الله بن أبي kaga abdullahi dan ubai dan salulu kenan munafikin nan نعم to yana da ɗa ne irin sunansa sunan ɗan abdullahi Na'am.
shi uban mutumin banza ne tsinanne ne munafiki ne shi kuma ɗan mumini ne sahabi ne na ma'aiki to ɗan shi na kirke sai ce yake ce da manzala laushi da فأتيت برأسه ya ni يعني abahu أباه yace wallahi ya rasulullah in kana so zan goma da kansa yana nufin babansa yace in kana so yanzu zan kawo kansa na jefar da shi a gaban ka yace in ma in kana so a kashe shi kan ma ka sa kowa ya kashe shi eh ni ne zan kashe shi na kawo ma kansa eh ba na so na ga wani ya kashe ubana duk da yanda yake eh gwanda ni na kashe shi saboda saboda yaddaka wa min ha ومنها an yi أن hibban يحب القرآن hakan الذي nan أتى yana daga alamar san به صلى الله عليه وسلم.
annabi ya zama masoyin alkur'ani wanda shine littafin annabi نعم in an ce kowa ga littafinsa wani ma littafinsa magana jari ko ba haka ba su ruwan bagaja shine littafin to wani kuma gashi nan mutanen kirki sai imamu na maliku ka ce littafin sa mu hadda maliki tsohon littafi a cikin musulunci ya girma duk wani littafi a cikin musulunci mu hadda sai abu muhammad mai risala sai imamu al-bukhari mai sahih al-bukhari da adab al-mufrad da tarihu da wane ne da sauransu kowa da littafin sa to shi manzo Allah ne wane ne littafin sa Qur'ani da littafin shine nasa littafin to kaga kuwa kai masoyin annabi ai ya kori gare ka a ce kuma ba ka san Qur'ani ya kuma wajaba gare ka a ce kana san Qur'ani duk masoyin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dole ya zama yana san Qur'ani shi yasa yace kazalika kamar hubbi hubbi tilawata saboda san annabi nake san tilawa Qur'ani har yau dai makali wa hali hubbu afdali mursali ka gani ko to haka ne yake dole a so qur'ani duk masoyin annabi ba inda za ga mutum masoyin manzo Allah a ce a su wannan ba malin qur'ani su dai ma da haine kai ina to bai ba madahun naka bai cika ba ba qur'ani ai ba harsashi ba harsashi dole sai da qur'ani
wahada bihi wa hatada ya kuma shiryatu da ya shiryatar da shi kuma ya shiryatu da shi wa tafallaqa bihi ya kuma dabi'anci da shi hatta qalat aisha sai radhiyallahu na na Aisha Allah ya dare ita tace kana khuluqul qur'an ai dabi'u manzo Allah sifofin sa Qur'ani kawai na'am wa hubbuhu lil qur'ani dan da Qur'ani tilawatuhu Wal amalu lakin kan bihi.
karanta shi wal amalu bihi da aiki da wa shi tafahumuhu da neman fahimtar sa ya dinga kokulo ma'anonin sa kenan za su yana ta bibiyar makarantun tafsiri na'am wa yuhibbu sunnatahu ya kuma dinka san al'ada manzo Allah ya tace sunna ta sa wa yaqifu inda ya hududiha dinga tsaya wurin haddodinta iyakokin sunna ala sahlu bin abdullah tattari kenan ya faɗa alamatuhu billahi hubbil qur'ani to alamar san Allah san Qur'ani وعلامته بالقرآن alamar حب san Qur'ani النبي san صلى الله عليه Annabi وسلم.
sallallahu alaihi wa sallam وعلامته بالنبي alamar san عليه Annabi وسلم.
sallallahu alaihi wa sallama حب السنة.
san sunnar Annabi sallallahu alaihi wa sallam وعلامته بالسنة to alamar san sunna حب الآخرة shine kaulan lahira kaga mutum yana san lahira
وعلامته بالآخرة to alamar san lahira kuma في دي- في دنيا.
kyamatar duniya kyamatar duniya ka san abin da ake cewa duniya ba wai eh, kudi ake nufi ko kuma wani abubuwa na duniya ba su ne duniya ba duniya wanda suka santa suka ce ma shagalaka anil maula نعم abinda zai raba ka da Allah shine duniya ko ma menene to ai ba kudi ne kawai suke wani ma rashin su ne zai raba shi da Allah ko ba haka ba to abinda ya raba ka da Allah shi ake nufi da duniya نعم wani kuma wani kuma kudin ne za su hada shi da Allah ko ba haka ba wani wani rashin su ne zai hada shi da Allah eh shi Anas dan Maliki ce Allah ya san wato ba zan gyaru da talauci ba eh abin da zai gyara ni wadata ya san haka saboda haka layi da gaske a cikin abin nan eh hakan nan maulana mu shau gibri ba ka san da duk inda na Allah ya kai wannan ya kai yawa yace da naga talauci yana sa malamai su zama barorin masu kuɗi sai na fuskanci manzo Allah da hidima kan ya lamunce min arzikin da bai da iyaka kawai Eh, tanin kaya a cikin sa da ni da zuriya har abin nan sai ya je guri ya gani mana irin abin da suke yanzu masallacin da Halifa yake duk garin nan ba irin sa na ji tun a foundation kawai bulo dubu ashirin da hudu aka binne a foundation shine dpc dubu ashirin da hudu yana ƙasa to abin da ya yi don ya kori talauci daga wurinsa abin ba zai faɗi ban an faɗa ce a masa in an faɗa ce a masa wanda a shiru kawai Eh, aikin da ya yi na hidimar annabi kan ya kori wani abu daga to saboda haka su mutanen an ce duniya su da jawo kuɗi ne duniya ba kuɗi ne duniya ba sai idan sun raba ka da Allah sannan suka zama duniya نعم yawwa kuɗin da ya raba ka da Allah shine duniya ai kaga shi yasa shi Ibrahim yake faɗa manista da an yamlika duniya fa yamlika wanda duk yake da hali yanda zai mallaki duniya ga baki ɗayanta almajiri na ya je mallake ta ne masa izini eh sharadi ɗaya tak zan masa shine Allah tamlika hu kada shi ta mallake shi kada kada ta mai da shi bawanta eh amma duk duniya ya je mallake ta ba wani mushkila ka gani saboda kan aka ce bugudu duniya shine kin abin da zai raba ka da Allah
وعلامته بالدنيا to alama makin duniya Allah yadda kira min ha illa zadan shi ne kai ya taskace abu daga cikinta illa zadan sai guziri abin da yake guzirinsa bulga kenan abin da zai amfani da shi domin neman lahira aikin kenan da yake a cikin dukiyar Mhm.
wa qala ibn mas'ud Abdullahi bin Mas'udin yace la yas'alu ahadun an nafsihi illa alquran kada kowa ya tambayi wani game da kansa ya tambayi Qur'ani ya ya nake ne ko binciki kanka a cikin Qur'ani
fa in kana yuhibbu in alqur'ana ya je yana son Qur'ani huwa yuhibbu Allah wa to rasulahu masoyin Allah ne shi da ma'aiki na'am Mhm.
wa min alamati hubbi hubbihi lin nabiy sallallahu alaihi wa sallama to yana daga alamar soyayyarsa ga Annabi sallallahu alaihi wasallama faqatuhu ala ummatihi tausaya wa al'ummarsa mutum ya zama yana tausayin al'umma annabi Mhm.
wa nusuhu lahum da kuma nasiharsa gare su shine taimakon su wa sa'ayuhu fi da kai masalihim komo a cikin gyaran lamarin su masana iya bakin gwargwadon ikon wa amma rafa'ul wanda wa- kaga yana gana wa al'umma manzo Allah aya a hannu yana gasa bayan Allah to wannan da makiyin annabi ne eh, makiyin manzo Allah ne wal iyazu billahi wa rabbul madarri an da dauke dukkan abin da zai cutar da su gabarin su kama kana sallallahu alaihi wasallam zai zama kamar yadda manzo Allah ya zama shi ma mai tsananin tausaya da jin kai ga mu'minai ومن علامة سماع محبته yana daga alamar cika soyayyar annabi جهود مدعيها في الدنيا zuhudin ma'abocin tafid duniya ma'abocin mahabbar sai an same shi mai zuhudu a cikin duniya kuma نعم mai zuhudu ne shi a cikin duniya نعم وإيثاره الفقراء da isa ruhul faqara wato kadai itarsa da annabi ya zama faqarin ba wai talauci mutum in aka ce eh, su sufa idan suka ce faqiri نعم
wanda shi abin da ya dame shi abu ɗaya ne tak shi ne abin da yake gabansa shi ne manzan Allah ya karkada kansa gabarin bukatar komai ya karkada kansa gabarin damuwa da wani abu sai ya zaba in ka ga yana kici kicin neman kuɗi to abin da zai ba Allah da shi yake nema an gane damuwarsa ya ba Allah da yawa shi ko wanda ba masoyi ba ba ruwansa in ka ga yana kicin neman kuɗi wata tsaleliyar mota ya gani yake so shi ma sai ya hau irin ta wani a'a dan ƙairan gida ya gani yake so sai ya gina to wannan duk halal ne ba dai shi ba cewa kai kai laifi ban kai haka to amma dai kaka sa kanka kuma cikin layin masoya maulidi ga abin nan maulidi ya zo ka dinga cewa mu masoya kaza kaza kaza. a'a kana nan dai kai ammatul muslimina نعم
wannan duk halal ne kul man harrama zinatan lahi allati akhraja li ibadihi ba wanda ya haramta kuma ka zina amma dai kaka sa kanka kuma cikin hasawa نعم su hasawa ba abin da ya dame su sai abin da zai kara musu kusanci da annabi Allah Allah yake ya samu abu ya hidima da shi Allah Allah yake ya samu abu ya hidima da shi ba ruwan su da ka gani masoya kenan Na'am.
to واتصافه به da kunam wacce Wacce sabo sabobi da siffantuwarsa da shi وقد قال صلى الله عليه وسلم annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ga Abu Sa'id al-Khudri إن الفقر إلى من يحبني منكم أسرع من السيل من أعلى الوادي أو الجبل إلى أسفله wato shi faƙaru shine kaɗaituwa ba ka da komai a himmar ka sai annabi shine mafi ga- eh, mafi garaje ga wanda yake masoyina daga kwaranyar ruwa daga saman tudu zuwa ga ƙashiyar kwari an gane to in dai mutum ya tafi a cikin soyayya ta to nan da nan wannan halin zai zo masa نعم zai ji baya bukatar komai ba shi da himma a cikin komai sai manzon Allah shi yasa ita kanta muhabbar akwai harara fa a cikin ta eh shi yasa su wanda wayo suke ce ma- wa- mu- masoyin masoya ne an gane aka dinga kan barari ce kai masoyin a'a masoyin masoya ne yawa mu masoyin masoya ne eh mu masoya masoyan annabi ne ka dan dinga jin girman sallam kana sa dan wani abu na wasida a tsakani ka gani to وفي حديث عبد الله بن a cikin مغفل hadisin Abdullahi bin Mugaffal قال رجل للنبي wani mutum ya الله faɗa ga عليه Annabi وسلم، يا sallallahu alaihi wasallam ya ma kin رسول الله، Allah ni fa ina kaunarka فقال انظر kunzurma ta ما kode تقول yace duba ka dubi fa abin da fa kake faɗa قال والله إني yace أحبك wallahi ni ثلاث ina son ka har مرات so uku قال in kunta tuhibbuni fa iddal faqara tijfafan idan wato kana ku kaunata to ka tana dawwa wato tsalaita ga barin komai tana da masa garkuwa tanadan masa garkuwa dan duk wani abin da zai shagaltar da kai gabarin janibin manzon Allah to za ku a karkaɗe ka gabarin sa ai ba ma annabi ba cikakken na annabin sosai masoyin manzon Allah nai wato shehi na yawan gaya mana sarkin Kano Sunusi yana abin nan gari da Shehu Ibrahim yake cewa Shehu ina so kalamin shi min soyayya ka ta haƙiƙa yace soyayya ta ta haƙiƙa yace to za ka rabu da sarautar nan ba makawa za ka rabu da sarautar nan ai kaga hakan aka yi kuwa ba je ko ina ba sai mafi wanda suka fi kowa soyayya da shi sardauna sai suka samu sabani shi kuma in abin nan ɗin zamun sarauta a hannunsa yake sai finciki to kaga masoyin annabi fa kenan sannan ta naman ga Allah yace za ka rabu ko da sarautar nan ba makawa in ka yadda shi gare shi ya yadda aje zuwa yace na miji ne shi ma ga gari na'am mm ثم ذكرنا حديث ابي سعيد sannan ya ambaci kwatancin hadisin Abu Sa'id bi ma'ana wa innal faqara illa man yuhibbuni minkum ina asra'u min as-salim min al-wadi فصل hada fasulun في معنى المحبة للنبي صلى a الله عليه cikin ma'anar soyayya ga Annabi وسلم sallallahu alaihi wasallam da hakika ta ta اختلف الناس في تفسير mutane محبة sun الله yi sabani ومحبة a cikin النبي fassarar صلى الله عليه soyayyar وسلم Allah da soyayyar Annabi sallallahu alaihi wasallama وكثرت عباراتهم في ذلك sannan fassarorinsu a cikin wannan a cikin soyayyar Allah da manzo Allah duk ya yawaita وليست ترجع بالحقيقة إلى اختلاف مقال amma ba ta komawa ba ta komawa a hakika zuwa ga sabanin zance abin zancen dai duk ɗaya ne ولكنها اختلاف أهوال to sai dai sabawa ne na haloli kawai kowanne akwai halin da muhabbat take sa shi نعم ya fada ciki an gane to sai suke fadar wa'annan a hawalin Na'am.
daban-daban فقال سفيان Sufyanu Sauri yace المحبة اتباع الرسول to صلى الله kaga عليه yace وسلم mahabba ita ce biye bin annabi sallallahu alaihi wasallam sau da kafa kaga shi ya faɗi abinda mahabbar ta sa bawa kenan mahabbar sai ta sa yake bin annabi Na'am.
ba mun ba ita ce mahabbar ba كأنه التفت إلى قوله kamar yana تعالى wannan faɗin Allah ta'ala
قل ne إن كنتم تحبون wani in kuntum tuhibbuna Allah الله فاتبعوني الآية fattabi'uni al-ayata in kuna son Allah to ku bi ni وقال بعضهم sashin su kuma yace محبة الرسول to wato san manzo اجتداء لصورته shine itikadu kudirce yin aniya a cikin taimakawa manzon Allah والذب عن سنته da kuma wato korewa kore magauta ga barin sunnarsa والانقياد لها da kuma jawuwa zuwa ga sunna وهيبة مخالفته da jin girman saba wa annabi قال بعضهم to sashin su kuma yace المحبة dawamu zikiri Lil mahbubi.
shi kuma dawwamar ambatan abin kaunar tasa shine soyayya kaga duk wannan dai ba shine soyayya ba abinda soyayya ta haifar ne نعم وقال آخر to wani kuma yace إيساء المحبوب fifita abin son ka shine ake cewa son da kake masa kenan وقال to بعضهم sashin su kuma yace المحبة ashauku irin mahmud Ilal mahmud.
soyayya shine begenka zuwa ga abin kaunarka وقال بعضهم sashin su kuma yace المحبة muwada'atul qalbi قلبي لمراد الرب to san Allah shine dacewar zuciya ga abin da duk ubangiji ya nufa duk yanda Allah ya sai ta haka yake so يحب ما أحب ويكره yana ما san كره abin da yake so yana kin abin da yake ki وقال wani آخر kuma yace المحبة Ita غير soyayya.
إلى موافقة له yawa ila muwafiqin da yake إلى موافق له karkatar zuciya zuwa ga abin da ya dace da zuciyar Na'am.
abin da zuciyarka take so ka karkata zuwa gare shi shi yake cewa mahabba Na'am.
to kaga duk wannan dai wato mahabba ce ta haifar da shi نعم وأكثر العبارات المتقدمة to mafi yawan wayannan fassarori da suka gabata إشارة إلى ثمرة المحبة to ishara ce zuwa ga abin da soyayya ta haifar دون ba حقيقتها wai ita haƙiƙa soyayyar ba وحقيقة to المحبة haƙiƙa soyayya الميل إلى موافق الإنسان ila ma yuwafiqul insana wato karkatar mutum zuwa ga abin da yake dacewa da shi نعم وتكون موافقته له shi kuma dacewar da shi tana zamowa imma listilzazihi saboda لإدراكه yana jin daɗin abin shi yasa yake zuciya suke karkata zuwa gare shi نعم wannan karkata zuciyar zuwa ga abin da nan na cewa zuciya ga wannan abin to shi ne ake cewa haƙiƙar muhabba shi kuma zuciya tana karkata ne ga abin da ya dace da ita saboda tana jin daɗin wannan abin نعم ka hubbi suwaril jamilati yanzu kamar son surori kyawawa ko ba haka ba son sura mai kyau ta ko mai cici an gane wal aswati al hasanati da kuma wato sautuka masu daɗi muryoyi masu daɗi wal aqimati wal ashrati sannan da abinci da abin sha waɗanda suke masu daɗi wa zuciya ashbahiha tana son su ma'ana tana karkata zuwa gare saboda sun dace da ita wa wa shi ba ya ire-irenta ashbahiha bima kullu daba'in salimin ma'ilun na daga abin da duk wata lafiyayyar ɗabi'a tana karkata tana karkata zuwa gare shi limuwafiqatiha lahu saboda dacewarta da shi aw lislizazihi bi jin daɗi, idrakihi ko kuma abin da take karkata zuwa gare shi saboda jin daɗin shi ne zuciyar bi idraki da riskar wannan abin da har sake a ƙarihi wato da gaba mazarci na hankalinsa Na'am.
wannan ba wai jin daɗi ne na, na, na, na jiki ba a'a hankali ne ke riskar wannan jin daɗin na'am wa qalbihi da, da zuciya ma'aliya take riskar wasu ma'anoni na ba'ini waɗanda suke ma'anoni ne na ba'ini masu daraja na'am ka hubbi salihin wal yanzu kam- ulama'i yanzu kamar san salihan bayan Allah Na'am.
kamar san malamai wa alil ma'ruf kamar san mutanen kirki da yau ka ganshi karshen ta ma mummuna ne ko ba haka ba a haka zahiri a cikin muna na za a san mutum baki shi ba wani jamala ba shi ba kuma ba shi kaza kaza kaza da sauransu amma ka ga zuciya ta gigice a cikin sansa saboda ta riski wata ma'ana ta baɗini da yake cikin wannan sura na'am an gane ainihin ma'anar ta baɗini shi ne ta risko da shi kaga ba ido ne ya gani ba wannan ma'anar ba kunne ne ya ji ba a'a riskarsa kai ma da baɗininka yawwa ruhinka ne ya hango abin da yake ci wannan ruhin na jamala ko hankalinka ne ya hango abin ko zuciyarka ce ta hango abin sai ka karkata gare shi da soyayya haka ne ko yawwa ka hubbi salihi da kenan wal ulama'i wa ahlil ma'rufi al-ma'qul jama'a kirki wal jamilati wanda aka ruwaito kyawawan tadodi daga gare su wal af'al al hasanati eh ka gani
wal af'al al hasanati yanda yanda yanda wato shi abul hasan yusi yake faɗa yana faɗa shehin sa arifin billahi shine uh, wannan uh, shehu muhammadu bin nasir al-dir'i mai dariƙar dir'iya yana faɗa irin yanda ya siffanci da ma'arifar ubangiji yace ma'arifar da wa idza tahallat bi tanassuki wattuqa wa inabatul lil malikil mutawahhidi azrat bi tajin fi jabini mumallakin min asjidin fi lu'lu'in wa zabarjadi wa zarat ala al hulal al nafa'is wal hula fawqa al adabi lil azar al nuhadi wato wata siffa ce ya siffanci da ita wanda idan ya fito shi ka shi ba wani wayan da zaka ce wani abu mutum ne in ya fito saboda ya siffanci da tsannin ma'arifar Ubangiji, sannan ya siffanci da taƙawa da irin ta hasatul hasati, ya siffanci da ina ba ga Allah, ya siffanci da, da ainihin shagaltuwar baki ɗayansa, da kulliyarsa ta shagaltu da Allah baki ɗaya. To irin wannan idan ya fito, saboda nurin riga da Allah ya zuba, to sai in ya fito, sarki ya fito sarkin da ya ci kwalliya da kambi a kansa na lu'ulu'u da- lu'alu'ai da gwalagwalai da jauharori ko ku a'a yarinya budurwa mani'imciya matashiya mai tashin kirji ta fito in ya fito duk wa'annan sai kaga sun yi kura duk sai kaga sun yi kura ko da ku ka kamo shi ake haka a gurgunce yake shine wa idza azrat sai ta rena ta wulakantar bitajin da kan bi fi jabinin mallakin akan goshin sarki min asidi na manya manyan jauharori masu tsada wazarar alal hulalin na fayat za ta wulakantar da sarƙoƙi da yan kunna da munduwaye da hokal a ɗabili shi a ɗabili jam'i ne na udubulu udubulin ɗin nan yarinya ke nan matashiya wanda ta kai yanda ake so an gane yawwa annuhadi kuma to irin wannan idan wannan mai nurin rida ya fito kai baka san san da za a ɗauki kanka da kan wayannan din ba saboda riskan ma'anoni na baɗi da suke fusga an gane ko Na'am.
yawa mu je mana na'am wala fa'alul hasanati da kyawawan ayyuka fa inna tabal insani kaga dabi'ar mutum ma'ilun ila shagafi mai karkata ne zuwa ga kifuwa da rufuwa bi amsalin haula da irin wa'annan hatta ya balaga min sun faɗe ta kaza ta abin mutum na'am mai haƙuri ne shi ka ga ai ta ambatansa a dinga sansa ko mai gaskiya ne shi ai ta ambatansa ana sansa ka gane Mhm.
hatta ya balaga ta'assubu bi qawmin Har bi sai- qawmin har sai ya kai matsayin ta'assubi ga wasu mutane ga- da wasu mutanen sai kaga suna matuƙar ta'assubanci saboda tsananin fitinuwarsu a cikin soyayyar wannan janibin na'am sai ka gama da shi suke ta'assubanci in kana son sa nasu ne kai in baka son sa ba nasu su bane kai ka gane Mhm.
wa tashayyu fi ummatin fi akharina yawwa da kum- eh, min ummatin da kuma janye jiki daga wata al'umma zuwa cikin wasu la yu'di ila al-jala'i anil audani abinda zai bayi zuwa ga ma barin gidaje mutum kaga ya rabu da gidansa ma ya tafi inda masoyinsa yake wa hatakil hurani da keta wa alfarmomi ihtiramin nufusi kai da ma yanke rayuka ma har a rasa rai ma aw yakuna hubbuhu iyyahu zai muwafaqati lahu min jihati ihsanihi to lahu kaga wannan kenan wancan so na surori jamilai ko shine na farko abubuwan da ido zai gani wannan kuma so na biyu shine so na abin da ka riska da hankali ko da zuciya ko da ruhinka na'am mutum ne ta tunanin wannan soyayya wai ta mece ce ne ka riski abin da bai riska ba ne ka san abin da bai sani ba ne a cikin abin da ya gigita ka ɗin wannan an gane Na'am.
sai kai masa uzuri shi bai sani ba ne an gane Na'am.
to sai kuma na uku shi kuma din muwafaqati lahu eh, lahu min jihati lisanihi lisanihi.
lahu alheri yake maka shi yasa kake san sa diyan da yake Na'am.
ya nema alheri ne yanzu ko sanja ne kun san sanjo kaga dai gashi kafi gashi mummuna mutum to amma yanzu yanzu ne sai kai fana'i da shi idan yayi ma alheri yayi ma alheri yayi ma alheri ka gane muwafaqatihi lahu kenan min jati ihsanihi lahu wa in aqamihi alayhi da ni'in jawar da ya masa wa tajbilatin nufusi ala saboda hubbi man an asata an ilayha.
ƙage rai a bisa son wanda ya kyautata zuwa gare su to gaba karatun daga nan ne ainihin zai fara karatun wannan dishin faɗa ce na'am tunda duk magana da yake yana yi ne akan annabi sallallahu alaihi wasallam duk wa'annan ma'anonin idan ka tattare su ga baki ɗaya to headquarters su shine annabi sallallahu alaihi wasallam to nan gurin gashi Mm.
saboda haka to wannan shi kuma wani irin son za a yi ma alhamdulillah اللهم صل على